أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha uku ga watan zulqa'ada hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta 2022 mun dawo kan karatunmu na lubbun lubbi littafin da aka yi sharhi wa ruhul adabi lima hawa min hikamin wa adabin nan walamu shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu an muna cikin baiti da shekul islami yake cewa iza talibta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita wato idan ka nemi abun nema sai ka rasa baka samu wannan abun ba to Allah tabaraka wataala shi ya san wato cutan wannan abun kai baka sani ba wannan baitin a kansa ne wannan malami mai sharhin wannan littafi na lubbun lubbi yake ta mana bayani a cikinsa yake cewa wa khawfun min as-sukuri fi hadha al-hadd min al-fasad wal-inzilak yace yana tsorace maka abin da zai jawo ka fada cikin wannan wato wannan fage na maganar cewar idan ka rasa abu kamar da abun zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cutansa ko rashin cutansa saboda idan baka baka samu haka din ba to zaka fada cikin barna kenan da tabewa sannan yana tsorace maka sun makafon min al'ihitaraki bai na hurkatul ihitiyaji wa talab yana tsorace maka wato tsoron ka fada cikin ka fada cikin wato yanayi na saboda yadda kake son abun ya zama ka damu damuwa ta same ka kwarai da kuma bukatan wannan abun da kake saboda haka shekul islam a cikin maganarsa yake ya kawo maka sharaɗi na cewa iza talibta idan za ka nema liyu'allimuka annan najiha fi talabi yatarattabu ala an ta'taqida anna awaqib hadha al-matlabi wa nata'ijihi fi akhir al-matab ba'da al-husuli alayhi yace shekul islam abin da yasa ya kawo maka iza wannan harafin na sharadi cewa idan za ka yi yana so ya sanar da kai ne cewa a samun nasara a cikin nema ya jeru ne ko ya rataye ne akan abin da ka kudurta sannan kuma da abin da zai biyo baya bayan ka nema da kuma irin nasarar da zaka samu a ƙarshen nemanka bayan ka zo ƙarshen wannan abin da kake nema din la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san wannan abun sai Allah saboda haka fa huwa alladhi ya'lamu ma huwa salihun li ibadihi wa anta wahidun minhum Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san abin da yafi dacewa da bayinsa kuma kai ɗaya ne a cikin wannan bayin nasa fadadaru ma tadlibuhu aw naf'uhu wa khairuhu huwa wahdahu alladhi bihi alim fa bihubbihi iyyaka yace saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya san amfanin abin da kake nema kuma kana ɗaya daga cikin bayinsa to cutar da take cikin wannan abun ko amfanin da yake cikin wannan abun babu wanda ya san shi ba wanda yake sane da wannan sai Allah tabaraka wataala ba wanda ya san amfanin da yake cikin abun ba wanda ya san cutar da take cikin abun sai Allah tabaraka wataala to kaga tunda haka ne idan ka tashi neman abu a cikin neman kan nan kai idon ka a rufe kake neman kai makaho ne baka gani lokacin da kake neman abun neman ka na duniya ne ko na lahira ne ko na menene ba kana neman abun amma idan ka bayya gani baka san a'a abun amfani ne zaka samu amfani a cikin abun a'a ko kuma cuta ne a cikin wannan abun duk baka sani ba alheri ne a cikin wannan abun a'a sharri ne a cikin wannan abun duk baka sani ba kai dai ka saka zafin nema kawai neman kawai kake yi amma baka san meye ne zai je dawo ba abun zai zama alheri a gare ka ko zai zama sharri a gare ka kai baka san wannan ba kai dai kawai nema kake yi to a cikin wannan yanayin duk wanda Allah ya maka a ciki ya baka abun ko ya hana ka to shine daidai a wajenka ya baka din ko ya hana ka shine daidai zaka samu mutum yanzu idan yana son budurwarsa mun fi yin wannan misalin budurwa idan ya je yana nema an yi magana ta yi ƙarfi sai a ce Allah sa alheri ne sai ce a daman alherin da ya yi ko in aka ce Allah sa alheri ne alheri ne Allah tabbatar zai ce ba wani magana dama alheri ne kawai kar ma a kawo cewa ne alheri ne Allah tabbatar kawai alheri ne tunda kaga tunda ke ga na zuwa har na yi so kam alheri ne kawai shi yasa na zo ne to ba haka bane shi Allah idan ya ga dama abun sai ya zama alheri idan bai ga dama kuma sai abun ya zama ba alheri ba wasa an takarhu shay'an huwa khairul lakum wasa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum ba abun mamaki bane kana son abu kai kana ga lalle lalle gashi ya samu kawai sai ya ki samuwa kuma shine alheri ko kuma kana kin abu ba ka so wannan abu ya same ka sai ya same ka kuma wata ke shine alheri to saboda haka saboda hakan ne maulamu shekul islam yake kaya mana cewa a baiti na gaba yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ilahana fatukzala yace Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake tunku da abun da zai cutar da kai saboda tausayi daga gare shi kar ka tuhumi Allah tabaaraka wa ta'ala sai ka tabe shehu yace yana Allah yana yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausasawa irin nasa kar kuma kai ka zama kana tuhuman Allah mana dan mi zai maka kaza bai maka abu iri kaza ba in kai haka to sai ka tabe saboda haka duk abin da ka gani Allah ya saukar maka da shi shine daidai a ciki innahu tabaaraka wa ta'ala bi ibadihi larahimul latifun shi Allah tabaaraka wa ta'ala ga bayinsa mai jin kai ne kuma mai tausasa musu ne Allah yana jin kan dukkan bayinsa sannan yana tausasa musu yudraku ma la yudrikuna maha mastatarra wa kufiya Allah tabaaraka wa ta'ala yana riskan abun da bayi ba sa iya riska duk yanda abun ya buya duk yanda aka rufe abun duk yanda aka boye shi li'annahu bil gawamidi wad daqaiqi wal haqaiqi alimun saboda Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da mutum yake gunaguninsa bai faɗa ba yana ƙoƙarin zai faɗa ya san abin da ka dage a kayi ya san abin da shi ne haƙiƙar abin da ke cikin zuciyarka duk Allah ya san wannan saboda haka abin da ka zo lokacin da aka jarrabe kan nan aka faɗa ka a cikin jarrabawa sai baka yi maganganu a fili ba sai kai gunaguni Allah ya san gunagunin da kai a cikin ranka kana ta faɗa ya za a yi maka haka ya za a yi kaza ya za a yi kaza Allah ya san wannan sannan da wanda ka dage ka fito a fili ka tabala Allah ya sani duka amma saboda shi Allah mai ludufi ne duk da hakan sai ya barka ba zai kama ka ba saboda tausasawansa muhitun bil kauni Allah tabaaraka wa ta'ala yana kewaye da halittunsa gaba daya muhaiminun alaihi kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yana kiyaye da waɗannan halittun gaba daya qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah yana tsaye akan kowace rai daga abin da take aikatawa ya riga ya san shi wa qa'imun ala kulli zarratin min kulli kaliyatin Allah tabaaraka wa ta'ala tsayayye ne akan kowace kwayar zarra da kuma abin da take aikatawa Allah ya riga ya san wannan wa qa'imun ala kulli ma huwa asghar min zalika wa ma huwa aksar Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da bai kai kwayan zarra ba da abin da yafi kwayan zarra bihaisu la yazubu an haibatihi wala an qayyumiyyatihi mitsala zarratin fil ardi wala fis sama ta yanda ya kasance ba abun da yake buya ba abun da yake zama baya iya ganin sa a cikin ikonsa komin ƙaramin abun a sama ne ko a ƙasa ne yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya rike sama da ƙasa ba sa jijjiga yumsikuhuma wujudan ya rike su lokacin da ya samar da su wa yumsikuhuma tadbiran sannan ya rike su yana juyar da su yadda ya ga dama wa yumsikuhuma tamassukan wa tanasukan shi ya rike su ya tsatsara ga yanda za su kasance wala ya'uru hifzuhuma wa huwal aliyyul azim kuma rike sunnan baya masa wahala shine al'aliyu madaukaki al'azimu mai girma anan abin da ake so a gaya mana shine saboda ludufi irin na Allah tabaraka wa ta'ala da shi yake gaya maka cewar yadfa'u ma yadurru ludfan minhu Allah shi yake tura abin da zai cutar da kai saboda amfani saboda tausasawansa ka sani fa ba abin da yake buyawa Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da baya tare da shi saboda haka idan ka ga abu ya same ka haka Allah ya ga dama abin ya same ka ba wani abu da zaka je ka kabu ya kai shi ko meye ne da zaka yi shi a wajen Allah zahiri ne Allah yana tare da kai ya san abin da zaka aikata saboda haka ni'imomin da Allah ya maka in ka dauko su in zaka duba sai ka gane cewa ashe idan ya hana ka abin da kake nema ma ba za ka iya biyan sa ni'imomin da ya maka ba to ciki ne ba yake irga mana irin wannan nemomin yake cewa Allah shi ya halicci sammai da ƙasai sama da ƙasan nan ga sunan ka taba jin labarin an ce sama za ta faɗo yau ko wani waje ya ɓantaro zai zubo abu ka taba ji ba ko ka taba jin an ce ga ƙasa tana ta tsatsagewa ana ta faɗawa cikinta sai dai ka ji an ce an girgizan ƙasa kawai to saboda haka Allah shi ya rike su kuma shi yake tafiyar da su yadda ya ga dama sannan rike sun bai masa wahala ba dukkan wata halittar da ya rike ta ya zama shi yake lura da ita bai masa wahala ba to saboda haka dukkan halittun Allah din nan da kake gani Allah shi ya rike su shi yake da iko da su kuma shi yake kiyaye su bai ba su haka kawai ba to kai ma da ka nemi abu ka rasa to shi Allah shi ya san cutan wannan abun cikin tausasawansa sai ya hana ka abun bai baka shi ba yake gaya mana cewa inna silatul lahi bi kulli kaini inna ma hiya ala zalikan namus haduwan Allah tabaaraka wa ta'ala da dukkan halittun da ya halitta ya tafi ne akan wannan tsarin da Allah yayi tsarin nan da Allah yayi akan sa ne wa huwa abda fi hadhihi hayatid dunya wanda yake farawa daga wannan rayuwar duniya din innana lan nastati an naqda shay'an min khalqillah lima tasha'u wa ahwa'una ya ce lalle mu babanmu da iko mu walakanta wani abu na daga cikin halittan Allah saboda son zuciyarmu saboda ga yadda zuciyarmu take so abun ya zama to banmu da ikon mu hana wannan abun ko kuma mu samar da abu to saboda haka duk abun da ya same ka na cuta Allah ne ya kawo maka shi kuma a hakan ma ya tausasa ya kawo shi cikin sauki ba yadda kake tsammani ba ba wani wanda ya isa ba wani wanda ya sai ya hana ka wannan abun ko kuma ya samu maka wannan abu na cuta din ya cutar da kai ba wanda ya sai cutar da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama sai ya kawo cutar ta hannun wani sai ka kaman cewar wane ne yayi amma wane ba shi da iko sai abin da Allah ya yi da kai yace na'am hadha hakaza silatu ilahiyati aw rabbaniyyati bil kulli wannan shine haduwan Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan bayinsa ya musu falala sai a cikin falalarsa fadalan an ya kuna hadal kainu insanin musliman da fahu imanahu ila an ya tsiliba birrihi alqadir alqadir yace a cikin falalan Allah tabaraka wa ta'ala yayo ka mutum bayan yayo ka mutum yayo ka musulmi ya turo ka ya kawo maka imani saboda haka bayan imanin ya zo maka nema har kake iya roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka roƙe shi kuma ka san shine mai iko sai abin da ya ga dama zai yi sannan ilman minhu annahu yasjibu da'watad da'i idza da'ahu kana da sanin cewar Allah shi yake amsa roƙon mai roƙo lokacin da ya roƙo wa annahu la yakul fil mi'at sannan ka san cewar Allah baya saba alƙawari idan yayi tunda alqur'ani ya ga mana cewa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ku bayina ku roke ni zan amsa muku inna allaha la yukhlifu mi'ad Allah baya saba alkawari to anan dai abin da ake so a gaya mana shine Allah tabaraka wa ta'ala da yayi halicce ka ya kawo kan nan idan ya dauko cuta ya kawo ma ita to wannan cutar wanda ta zo ta same ka ta zo ne cikin tausasawan Allah tabaraka wa ta'ala dan da ya bar abun ya zo a yadda ya zo to da ka shiga cikin bala'in da ya wuce wanda kake ciki saboda haka duk yanda kake ganin abun ya zo ba yadda kake so ba ya zo da sauki duk da haka duk yadda kake ganin abun ya zo ya zo ba yadda kake so ba ya zo da sauki duk da haka yarfa'u ma yadurru lutfan minhu yana tunku da abin da zai cutar da kai saboda tausasawa daga gare shi saboda haka la tattahi man ilahana fatukzala karka karka na zargin Allah tabaraka ta'ala karka ce dan me za a baka kaza sai Allah ya yi me sai Allah ya walakanta ka tun daga rayuwar duniya sai ka fada cikin fitina abinda ake fada mana a nan wajen shine kai ne yanzu kana da bukata da kake nema ka yi iyayenka wajen neman wannan abu kana ganin abun ya gama samuwa shi kenan sai ya ƙi samuwa sai bai samu ba sai zuciyanka ta baƙi ranka ya ɓaci ka shiga cikin hali har ka zo kana tuhuman Allah ta baraka wa ta'ala don mi za a maka kaza ni yanzu ya za a yi amin abu iri kaza eh yanzu abu kaza nan yadda na dake na ta yi na ta yi amma abu bai samu ba to daga wannan wajen kuma ka fada cikin wato kaskanci Allah zai kaskantar da kai in ka zama haka ka yarda da cewar ikon Allah ne abun ma ya zo da sauki duk abin da ya zo ya same ku ku kuka jawo da hannayenku hakan ma Allah yana yafewa da yawa ne da zai kawo shi yadda yake to da sai yafi haka muni yake cewa fa in talabta walam tuqi idan ka nemi abu sai baka samu ba fa'ala man zalika lam yakul liyanfauka ka sani wannan abun nan ba zai maka amfani bane ba zai amfanar da kai ba shi yasa sai ka rasa fayuradduhu wa yasrifuhu anka saboda haka sai Allah ya maida abun ya tura abun ya koma baya ba zai zo kusa da kai ba hatta la yusibuka ma fihi min jawanibil faji'ati sauda har abin da ya kasance da yake cikin wannan abun da kake nema wanda zai zo maka ya afka maka mai muni sai Allah ya tura maka wannan abun gefe ba zai zo same ka ba wa masa'ib wa ma'aib wa nawa'ib al-mulimatu darra Allah sai ya ture masifofi aibobi wahaloli da zaka fada ciki wanda za su na taba zuciyarka duk Allah sai ya ture wannan abu sai ya zama abu bai same ka ba saboda haka abun da ake nema fa alayka bil mubarakati ruju'i ilayhi fi jami'i shughulika ana so kai gaggawa ka maida lamuranka zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a cikin dukkan sha'aninka duk abin da ya same ka na rayuwa duk sha'anin da ka fada ciki ana so ka mai da lamarin ga Allah tabaraka wataala mai muni ne ko mai daɗi ne ka mai da lamarin zuwa ga Allah ka miƙa masa kar sai ka gama bambaminka ka gama surutayyanka ka gama zage-zagenka ka gama gaya wa mutane ka bi dabbobi ko kan abokanka ka gaya musu ga abun da aka maka kai yanzu abu kazan nan ka rasa ya za a yi rasa wannan abun ne duk yanda ake nema abun nan nayi wato ka bi asbab duk sabuban da ake bi ka bi ka je kana neman abu ka gama neman sai abun ya ki samuwa ka ta surutu iri iri sai daga baya bayan duk abin da zaka yi kayi na rashin tawakkali na rashin mai da lamari zuwa ga Allah sai daga baya sai ka dawo sai ka ce yanzu kan yanzu kan ai haka Allah yayi a a to ba son haka ana so lokacin da abun ya same ka a lokacin zaka koma zuwa ga Allah ba sai daga baya ba sannan wad'uhu musinu zanni bil ijabati ka roki Allah kana da kyakkyawan zaton cewar Allah zai amsa maka mutma'innul bali bil awaqib sannan zuciyarka kuma ta nitsu da sakamakon da Allah zai baka sakamakon da Allah zai baka kai ne kana neman abu neman kudi kake yi an gama lissafi an ce nan da zuwa wata kaza za ka samu kuɗi wani adadi an faɗi adadin kuɗin da za ka samu saboda haka lissafin ka ya gama zama ka cici bashi ma watakila a kan wannan kuɗin ka gama tsara komi sai da lokacin abun yayi abun da ake zamanin za a samu sai ta juya sai ba a samu wannan ba wata gilma sai bashi ya sake biyo ga to wai a lokacin da ake so zuciyarka ta nitsu a wannan lokacin da ake so zuciyarka ta nitsu ta yarda da cewar wannan shine sakamakon da Allah ya kawo sakamakon da Allah ya kawo maka sai ka yarda ba a lokacin ne zaka yi ta zage-zage zaka haukace zaka rude ka fita a cikin hayyacinka a gagara gane ka iyalanka da abokanka da kowa a gagara fahimtanka me ya faru ne ai wani abu ne wane yake nema ya gama target ɗinsa ga lokacin da abun zai samu kuma abun ya zo bai samu ba to a lokacin da ake so a gani tsuwarka ba wai ka haukace a wannan lokacin ba idan ka haukace to baka da ikon Allah ba kenan damun kuma ya kamata tun kana cikin neman ma kana sawa a ranka cewar zai iya samuwa kuma zai yi bai samu ba saboda haka kar ka yi saba kar a yi jayayya da kai a cikin samu ko rashi yace ka sanya amsar abin da kake nema ka san ba wai addu'a ne abin da mutum yake nema ba rayuwanka in sana'a kake yi kana da wani wajen da kake so ka je a cikin sana'ar da kake yi in kai manomi ne kana da wajen da kake so ka je daga farkon noma zuwa ƙarshe inda ake so a samu in kai mai neman karatu ne kana da wajen da kake so ka je a ƙarshe in certificate za a baka a in digiri na ɗaya kake a in na biyu ne in ma me ne akwai inda kake so dai nan ne ake so a je ƙarshe to ƙarshen nan shine ake so ka yarda da Allah a ƙarshen tun farko ma ana so ka yarda da Allah to har ƙarshen kar ƙarshen ya zo bai maka daɗi ba ka gagara karɓa ka nuna kasawar ka kai ta maganganu a kar kai haka li'anna ma alimta al-lutfi hakimun kabir saboda Allah shi ya san menene amfanin abun kuma ya san sharrin sa kai kuma baka sani ba kuma saboda yadda yake son ka matsayin ka na bawan sa sai ya kawo maka abun kana ga kaman sharrin ne kuma alhali alheri ne kana gani kaman sharri ne sai ya zama alheri kuwa yace wala takun mimman yaqulu karka karka zama a cikin mutanen da suke cewa qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yusajabu li nayi addu'a nayi addu'a amma har yanzu har yanzu banga banga banga sakamakon addu'an da nayi ba mutane suna irin wannan kai ne kana da bukata sai a ce je ka samu malam wane ya maka addu'a sai ka je ka wallahi malam ana cikin hali ana cikin yanayi da Allah a taimaka mana addu'a sai ce insha Allah za a yi addu'a sai ya maka addu'a ya roƙa maka Allah kwana ɗaya kwana biyu kwana uku baka ga canji ba a'a sai ka ce kai wannan malami fa bai yi addu'ar na ba ba ni yayi addu'ar na har yau ni ban ga komai ba wani kuma a da kansa ne zai yi a ce je ka ja abu kaza sai ya je ya ja in na ja ne ko kuma aka tashi kai kiyamul layli sai ya tashi yayi yana ta kokari yayi yayi yayi yayi ya ji shiru ba komi abu ba abin da ya canja sai fara abin da aka hana shi la tattahi man ilaha na fatuk zala sai fara tuhuman Allah kai wannan addu'an fa an ce idan an yi ta in dai ka yi ta yankan wuka ne kana yin ta Allah ya amsa amma ni na yi amma har yanzu shiru ban ga komi ba kaga ka saba wato ka saba ladabi tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala ka yi mummunan ladabi tsakaninka da Allah kar ka yi addu'a kana sa a ranka cewar wai a'a wai ai ka yi addu'a ka yi addu'a har yanzu Allah bai karba ba kar ka saka wannan za ka yi addu'a amma idan ka yi addu'an nan kar ka sa a zuciyarka cewar har yanzu me ake jira ne baka samu biyan bukata ba idan ka zama haka to ka munanta ladabi tsakaninka da Allah tabaraka wataala har kana tuhumansa dan me zai maka haka akwai wani mutum da na taba gani yana cewa wai shi yayi tsammani da addu'a da rashin ta duk ɗaya ne saboda duk abun da ake faɗa da zai da zai yi na addu'a yayi amma bai bai ga komai ba bai ga canji ba yanda abun yake haka ya zauna to ai wannan abun da ka sa a ranka na cewar baka ga canjin nan ba wannan tuhuman da kake wa Allah tabaraka wataala daga nan ba za ka ga canjin ba daga nan ba za ka gani ba ba za ka gani ba wato annabawan Allah ma fa suna yin addu'a a ce an amsa addu'an nasu amma ba wai irin addu'a mu ne ne yanzu kana yi gobe kaga canjin nan bane ba shi bane lokacin da wuri ya kure wa annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya ce fir'aunan nan fa Allah ba zai ba zai ba zai bi ba ga yadda yake ciki saboda haka ya Allah ka mana maganin sa qala qad jibat da'atukuma fastaqima kaji abin da aka ce qala qadibat da'watukuma fastaqima Allah yace ya amsa addu'ansu amma su daidaita kaji ko Allah ya amsa addu'ansu amma su yaya su daidaita su samu istiqama to daga nan ake barin mu kai din zaka yi zaka roki Allah Allah ya amsa addu'an naka amma ba zaka samu istiqama ba kai ne an baka addu'a an ce kai amma sharadin ta sai kana samun sallan asuba daga nan da baka fita asuba daga nan sai ka fara fita kullum asuba baya wuce ka kullum kana yi kullum kana yi kullum kana yi har wannan adadin addu'an ya kare daga nan sai ka koma ka koma bacci ka ka daina ba istiqaman kenan baka daidaita a ciki ba ana so ya zama idan zaka yi addu'an to yanayin da addu'an ta same ka a ciki kar ka canja yanayin yanzu bukata ne ya jawo kake mai da hankali akan ibada tana biya zaka daina yi to baka samu istiqama ba annabi Musa baka ce sai da suka shekara 40 bayan wannan addu'a shekara 40 suka yi bayan an ce an amsa musu kai yanzu za ka yi kwana 40 an ce an amsa maka za ka yi kwana 40 bayan nan ai in aka yi kwana uku ma za ka ce kai addu'an na huwa ta yi wani zai na sake neman wata kawai a sake bani na sake gwadawa to saboda haka kar ka munanta ladabi idan ka roki Allah tabaraka ta'ala ka jira idan kai kyakkyawan ladabi to Allah zai amsa maka ya amsa maka sannan ya ce wa'alam annahu ruya an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace ka sani an rawaito daga sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda daga annabi tsara mita Allah sabbata gare shi yace la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'at rahimin ma lam yastajil annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba a gushe ba ba za a gushe ba ana amsa wa bawa matuƙar bai yi addu'a da saɓo ba kuma bai yi addu'a da yanke zumunci ba kuma bai yi gaggawa ba ila ya rasulallah mal istijar ya ce ya ma'aikin Allah menene gaggawa ƙala ya ce ƙala ya ce ya ƙuli ya ce ƙadda autu wa ƙadda autu falam ara yusta jaguli ya ce na yi addu'a na yi addu'a amma har yanzu bai amsa mun ba fayastasiru inda zalika wa ya dau du'a sai ya sai ya gaji a yayin haka sai ya bar addu'a din sannan hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa biha ismun wala qatiyatun yace ba wani musulmin da zai yi addu'a da addu'an da aka bashi a cikin wannan addu'an babu sabo sannan babu yanke zumunci illa atahu Allah ihda salasin sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku imma an yu'ajjila lahu da'watahu imma dai a gaggauta masa addu'an da yayi wa imma an yaddakira halahu fil akhirati ko kuma ajiye masa ita a gidan lahira wa imma an yakuffa anhu min su'i bi misliha ko a kame masa wani mummunan abu da kwatankwacin wannan addu'an da yayi to a cikin nan waɗannan hadisan da makaranta guda biyu suna gaya mana cewa bawa ba zai gushe ba ana amsa masa addu'ansa matuƙar addu'an ya yi ta akan sharadi ya yi ta yadda ya dace da addu'a da nema duk ɗaya ne addu'a nema ne aiko nema kake yi to ka fita yanzu ma kana neman abu da ƙarfinka shi ma addu'a kake yi kana so Allah ya amsa ne idan Allah ya amsa sai ka samu abin da kake nema to saboda haka da addu'a da nema duk ɗaya ne an fahimta ko da addu'a da nema duk ɗaya ne saboda haka idan kana addu'a amma da sabo kake yi kana yin addu'a da sabo kai ne kana da bukata an ce za ka samu naira miliyan kaza sai ka je wajen wani boka-boka na ba za a ce masa malami ba sai ya ce to aje a nemi ka je ka nemi maukaci aka yi zina da ita eh ba a yi ne ana yi ko kuma a ka je ka samu sabon kabari ka saka abin da zan baka na a ciki ko ka je kan kabari karfe sha biyu na dare ko karfe daya wai kana da wata bukata ne nema kake yi kai kuma a lokacin idanunka ya rufe sai ka je ka yi kaga wannan nema ne ta wajen addu'a sai ka yi neman da sabo a ciki da sabo ka yi ko ka nemi abun yanka ka yanka amma da sunana za ka yanka ko kuma ya baka wasu sunayen da ba na Allah ba ya ce ka je ka kikira lokacin da za a yi yankan ko a yanka ta baya ba ta gaba ba in an tashi yankawa abin da za a yanka ka yi addu'a amma da saƙo ka yi a ciki to ba wannan ba nema kake yi kai ne yanzu kana neman kuɗi ya za a yi kai kuɗi kawai damuwanka kenan ta yaya saboda haka idan ka sayo kaya ka ajiye a shagonka ana sai da shi naira hamsin hamsin sai ka ji labarin ya tashi kai baka sayo wanda tashin ba ba sai ka ji labarin ya tashi shi kenan sai ka mai da shi ɗari kawai ko ɗari biyu ka ƙara kuɗi kaga kana nema amma da sabo a cikin nemanka kana nema amma da sabo kuma kana so ya samu ba zai samu ba kana yi da sabo kake yi saboda haka in kana neman nan karka yi da sabo in kana so abin ya samu karka yi da ha'inci karka yi da cuta in kai da cuta ko da zalunci a cikin wannan neman to ba za ka samu abin da kake so ba ba za ka samu ba kana makaranta za a jarabawa sai kai likir ka nemi sata ka sa aljihunka saboda ka samu ka ci ka ci wannan jarabawa kana nema nema kake amma da sabo a ciki saboda ha'inci kake yayi saboda haka wannan satan da kayin sai ta fito wallahi Allah zai ta fito a cikin rayuwarka sai ta fito ta shiga ta zauna tsaf sai an biya ta satan da ka yi ka yi abin da ka sani in ka ci ka ci in baka ci ba shi kenan ya wuce amma ka yi sata ka haɗa gabar da yamma ka rubuta saboda ka zamu ka ci kana nema kana so a baka sakamako amma ka yi sabo a cikin nemanka saboda haka ba za ka samu biyan bukata ba hadisi ya ci gaba da gaya mana cewa ko kuma kana nema amma neman akwai yanke zumunci a ciki yanke zumunta a cikin nemanka kai ne kana da shago a nan sai aka ce ai duk anguwa kazan nan ba ya kaman wane wane duk ya fi samun ciniki a anguwan nan ba wanda kai shi ciniki sai ka je ka samu wani malami malam ina so amin addu'a wane nan ya rasa customers daga yanzu nan kar a sake zuwa shagonsa a dawo shagona duk abin da za a yi duk abin da za a yi shi ko malam ai zai to ba shi yana nema dama zai fasa yi ne zai yi sai ya maka ko sai a yi wayya za a yi waɗannan mutanen da suke zuwa wajen wani suke masa cinikin nan ka rore su su dawo zuwa wajenka ka yanke zumunci ina mulmuminu na ikhwatu na ai mu'minai yan uwan juna ne saboda haka dan uwanka ne musulmi dan uwanka ne mu'mini amma kai yanzu da amwarka ya za abun ya taso daga wajen sa ya dawo wurin ka a hakan har ka je kai addu'a ko kai ta kwana a kansa Allah wane ne Allah wane Allah abun sannan ka kwato shi ka bani kaga ai abun yayi muni abun yayi muni to idan aka kwace aka baka to fitina aka baka ba wai alheri bane ka shiga fitina ne ko kuma a'a za ka yi addu'a kuna karatu da wani a makaranta ya fi ka ƙoƙari ya fi ka ganewa sai ka je ka dage ka ta addu'a wai Allah ya ɗauke wannan basiran nasa ya zama baya ganewa ya zama kai ne ba shi ba kaga ka ɓata zumuncin kenan nan ba ko kuma kana zaune da iyayenka amma suna yin watakila abin da baka jin daɗi suna maka wani irin yanayin da baka so sai ka ta addu'a Allah ka kashe baba na huta ko Allah ka kashe mama na huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani dan uwanka ba yi ne addu'a na yi wannan abu ba ko wani dan uwanka ne yayanka ne a kawunka ne wani abunka ne ya takura ma ni yanzu a bani addu'an da idan nayi ba zai sake min magana ba masu duk abin da nace shi zai yi ko ba ka yake ba sai ka je ka ce a baka addu'an nan in ka ja ko a ja ma yanda in ka zo sai abin da kace za a yi ko kuma kai a mata matarka ko budurwarka ta sa ba za ta sake magana ba ba a yi ana yi ta zama ta dawo kawai shikenan sai yadda kai da ita ka juya sai yadda ka juya ta kawai to ba a son irin wannan inda cutarwa a ciki in kai kuskura ka cuce ta to sai Allah ya rama mata ba a son mutum yi wannan saboda haka kuma kan mutum ya gaggawa sai suka tambaya ni sallallahu alaihi wasallam suka ce me gaggawa shine ka roƙa ka roƙa ka ce kai har yanzu baka gani ba ka roƙa ka roƙa baka samu ba yanzu shekara na nawa ina neman kuɗi tun ba kai kaza nan ba nake neman kuɗi na yi kaza na yi a caɓa na yi gidan mai na yi zaman shago na yi mai da kana ta ingawa ko kana ta inga inga abubuwan da kai amma har yanzu baka samu komai ba to a wannan yanayin ma Allah na duba zuciyanka ne ba sai ka zo kana addu'a Allah kaza kaza ba a'a in dai dan Allah kake nema Allah zai duba zuciyanka kuma zai baka Allah zai duba zuciyanka kuma zai baka amma idan mun kamar yadda makaranta wancan satin idan kana ga dabaran ka da wayonka ne da kokarin da kake ta yi zai jawo ka samu to to ba za ka samu komai ba ba za ka samu ba kana nema amma ka yarda da ikon Allah a cikin neman ka kana nema amma ikon Allah ne ne zai yi amfani a ciki shi yasa zaka ga mutum idan yana neman abu idan ya yarda cewa Allah ne yake bayarwa Allah zai bashi Allah zai bashi zaka ga mutum an ce mawadaci ne mai kuɗi ne in aka gaya maka sana'ar da ya fara yi kafin ya tashi ya zama mai kudin sai ka cewar kai ba za ka iya yi ba wani za a ce ibon kwata yake yi daga ibon kwata ya fara wani a ce ibon ibon meye yake yi ibon juji yake wani daukan bandir yake yi a ce yana daukan bandir ne ko daga daukan bandir ya tashi har ya kai inda ya kai haka za ka ji karamar sana'a yar kankanuwa yake yi har ya taso ya zo inda ya zo to zuciyarsa Allah ya duba lokacin da yake wannan sana'a zuciyarsa Allah ya duba sai ya masa sai ya biya masa bukata lokacin da ya yi niyya amma matukar kai gaggawa a ciki kuma baka nufi Allah ba to ba za ka samu ba to saboda haka yanzu za ka yi addu'a karka gaji kai ta yi saboda haka idan mutum ya ce ya yi addu'a ya yi addu'a har yanzu bai gani ba to sai ya kasa sai ya daina yin addu'a in ya daina kuma shi kenan to saboda haka hadisi na biyu ga mana cewa duk wanda zai yi addu'a in dai akwai sabo a ciki a cikin addu'ar da yake ko in akwai sabo a cikin neman da yake yi kana nema amma kana zaluntar mutane kana cutan jama'a a cikin abin da kake sayar musu saboda kayan ka yana da kyau ko kuma a'a saboda kai ka bi kawo kayan babu mai kayan sai kai saboda haka sai ka ƙara kuɗi wa mutane ka cuce su saboda ba inda za a je a samu sai a wajenka ka in ya zama kana yin wannan kana cutan jama'a to Allah ba zai amsa maka ba ko da kana ganin ya amsa maka a zahiri bai amsa maka ba saboda abin da ka samu ba zai amfani ba sannan kuma kana nema amma kana kin sada zumunci abin da muka bar shi kenan yanzu sada zumunta ba ma yi iyayenka ne gari ya waye baka san cewar ka je ka samu mahaifinka ka ce an tashi lafiya ba ko mahaifiyarka an tashi lafiya wani shi bai zama wannan ba ba zai je gaishe da iyayensa ba in gari ya waye bai iya wannan ba balle a ce ga gidan yan uwansa ya tashi ya je shi ne suratul rahimin fa da ake bada shi ne sada zumuncin da ake bada ka je gidan yan uwanka a yayunka ne a kanninka ne a abokan mahaifinka ne a a baffanunka ne a me ka je ka ka gaishe su shi ne zumuncin da ake bada ka sada zumunci in ba ka sada zumunci in kana nema ma Allah ba zai baka ba ko me kake nema in baka in in baka sada zumunci Allah ba zai baka abun ba saboda haka kai kokari cikin sada zumunci sannan yanzu an bata sada zumuncin da maganar wai sai ka in kaje sai ka bada wani abu ba wanda yace sai ka bada wani abu in kaje ba wanda yace sai ka bada wani abu in kaje ba sai ka bayar ba ko ba sharadi bane sai an baka ba ba sharadi bane ka je ka a gaisa ka ga mutum ya ganka ku gaisa shi kenan ka tafi ba sai ya baka ba sai kuma ka bashi ba idan babu ab- in babu waɗannan abubuwan a cikin neman ka to Allah zai baka baka cutan jama'a lokacin da kake nema sannan kuma baka nema saboda yanke zumunci mun yi bayanin yadda cutan jama'a yake addu'a ne a wajen addu'anka kana addu'o'in da za a cuci mutane ko kuma a cikin neman ka abin da kake nema kake cutan jama'a yanke zumunci kuma ga wanda ya kamata a ce shi zaka fara da shi sai ka bar shi ka je ka dauko wani a gefe ka zo ka ce da shi zaka yi to ka yanke zumunci yanzu misali kai ne kana da hanyar samu kana da hanyar da kake samu a shago kake da shi ne a kamfani kake da shi ne ga ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko ga wanda kuke uba ɗaya da shi sai ka bar shi ka je ka ɗauko wani can wani bare za ka ɗauko sai ka kawo shi sai ka sashi a cikin kamfanin naka ko a cikin kasuwar taka ko a cikin abin da kake yi kuma wannan ɗin yana da bukata ba bar shi da shi ba kuma kana so Allah baka abun ba zai bayar ba ba zai bayar ba saboda ka yanke zumuncin nan saboda ka abin da kake neman nan ko da kana tsammanin ya baka bai bara ba ya baka din amma bai bara ba saboda zai kawo bala'i a cikin abun ya fada cikin abun saboda haka wanda ake farawa da shi shine makusancinka shine dan uwanka da shi zaka fara annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo cewa ce masa aka yi wa anzir ashirata kal qarabin ka fara da na kusa da kai na kusa da kai a shi zaka fara yi a shi za ka fara bayarwa saboda haka ɗan uwankan nan shi ne fi cancanta duk abin da kake da shi shi ne na farko a shi za ka yi wa to sai Allah ya amsa cikin nemanka in kana nema amma ga ɗan uwanka yana da bukata yana son abun sai ka ce ai wani bashi da kirki wani nan ya za a yi na masa uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi amma ina baya mun yadda nake so saboda haka ba zan masa ba sai ka je ka ɗauko wani bare can wai daɗin me suke cewa daɗin zama sai bare wai ko haka suke cewa wai daɗin zama sai bare sai ka ɗauko baren ka kawo shi kusa da kai ka bar ɗan uwanka to neman nan da kake yi abin da kake nema in arziki ne in meye ne in ka bar na kusa ka ɗauko na nesa ba za ka samu ba ko da kuma a zahiri mutane suna ganin kamar ka samu Allah zai cire albarkan cikin abin da ya baka din to saboda haka ana so a cikin nemanka ya zama na kusa da kai shi ne za ka fara jawowa bayan ka gama da na kusa sai ka ɗauko na nesa maka kawo su to saboda haka idan ya zama a cikin neman da kake yi addu'ar da kake yi ko nema da kake yi babu sabo babu sabo ba cuta ba cutarwa kake yin kake kasuwancinka ko kake neman kuɗinka ko kake neman iliminka babu cuta a ciki ba cutan komai sannan kuma baka yanke zumunci ba a cikin lokacin da kake addu'a ko a cikin lokacin da kake neman abu ga dan uwanka ka samu shine ya cancanta ka masa ba shi da abin da zai ci sai ka je ka samu wani kana taimakon sa to Allah sai ya jarrabe ka ba zai barka ba saboda ka wannan shine mai haƙi na farko ka bar shi ka je kana yi wani to in ba waɗannan abubuwan da muka lissafa to Allah zai baka ɗayan uku in ma an yi ajiyar da huda wata ko ya gaggauta biya maka bukata kana addu'a sai Allah biya kana fara neman kudi sai ka samu kana fara neman ilimi sai ka samu saboda ka kiyaye ko kuma ya ajiye maka abun sai a gidan lahira in kaje sai ka samu abun a gidan lahira a tanadar maka da shi an ce ranar tashin alkiyama idan mutum ya yi addu'o'i ya roƙi Allah irin abubuwan da ya kata na aikin alheri yana kawan ba amsa din nan ba idan ya je lahira aka buɗe masa abin da aka tara masa sai ya ce kai ni da na sani da duk addu'an da ni nan ma da ba amsa ba da duk sai an bar su kawai sai yau a cire haka zai faɗa sai ya ce da ya sani duk abin da ya yi ma da ma ba a bashi ba an bari kawai sai yau din na a buɗe masa to saboda haka ka sa a ranka cewar in ka roƙi Allah kana kaman ba biya ba to abin da yake wajen ka shine wannan abin da ka yi wannan abin da ka yi to yana nan an ajiye maka shi a lahira to kaga nan shine mataki na biyu da zaka taka sannan mataki na uku shine a ɗauke maka wani sharri saboda addu'an nan da kake yi saboda addu'an nan da kake yi sai Allah ya ɗauke maka wani sharri ya ce kai ba wani abun za ma ba kana ta addu'a Allah ka zanna Allah ba ni kaza Allah kana ta wannan shi kuma Allah ya duba ya ga saboda ya dafa umma ya duru litfan minhu yana tunku da abun da zai cutar da kai saboda tafsasawansa saboda haka kai nan kake yi nan kake so a maka shi kuma Allah ya ga inda zaka cutu sai ya fasa cutar da kai din sai ba za maka nan din to amma abin da ake nema kamar yadda muka bana istiqama ake nema a cikin roƙon Allah ka daidaita kar ya zama yanzu za ka yi addu'a amma kana addu'an nan ne saboda wata bukata da kake da ita yanzu tana biya ka dena tana biya ka dena in ka zama haka ina to wallah jarabawa tana zuwa jarabawa tana zuwa in ka zama haka ba a so ka zama haka saboda haka idan an baka addu'a to ana so ka riƙe kai ta yi ne idan kana nema ka dawoma cikin nema ka taɓa ganin wanda ya samu bai dawama a ciki ba ai babu saboda ka da addu'a da nema duk ɗaya ne yanzu akwai wanda za a ce a yanzu alajuwa ne ba wanda ya kai shi amma rana ɗaya ya zama alajuwa ne zai yiwu yanzu masu kudin da ake jinsu su ne masu kudi a ƙasan nan sun daina neman kudi ne sun daina sun ce kai ai yanzu kan yadda muka tara kudin nan ba za mu talauci ba duniya ta tashi saboda haka mun daina neman kudi ba sa dainawa to in kana roƙon Allah haka ake so ka zama kar ka ce a ina roƙon Allah nan yanzu tun da buƙatar nan ta biya na fasa yadda mai neman kuɗi baya daina neman kuɗi har ya mutu kai ma mai neman buƙata a wajen Allah ba za ka daina nema ba shine istiqama a ciki to saboda haka Sheikhul Islam yana gaya mana cewa a Allah shi yake ture abin da mutum yake nema din na muni yadfa'u ma yadurru lutfan minhu Allah sai ya tunkuɗe maka abin da kake zai cutar da kai din saboda tausasawansa kai kana tsammanin alheri ne kana ta fama a kai ashe sharri ne baka sani ba saboda haka la tattahiman ilahana fatukzala kar ka tuhumi Allah ka ce yaya za a yi hana ka abu kazan nan sai ka sai ka tabe idan kai haka za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah sa mu gane abin da shehun yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijjani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين